أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 24 ga watan shawwal shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da uku da watan biyar shekara ta 2024 miladiya za mu ci gaba da karatun littafin namu mai albarka a zaduwar matsiya shari kitabu zuhudu wal wasiya darasinmu na ƙarshe zan mu tashi a harful ya harful ya baiti guda biyar da suka yi mana saura malam yake cewa rahimahullahu ta'ala fa kun bashan kariman zan bi sadin wa fi man yartaji ka jamila ra'ayin yace ra'ufan biddara yake arrahiyan mujallil kulli zi katifin wa na'ayin malam yake cewa fa kun ka kasance kai bawan Allah da nake ma wannan nasiha bashan mai sakin huska ne mai bushasha ne kariman mai karamci ne zambe sadin ma'abucin sakin shun huda huska wa fi man yartajika kuma ka zamana jamila ra'ayin fi man yartajika mai kyakkyawan ra'ayi ne ga duk wanda ya fuskanto ka yake kaunar ka yake kaunace ka bashan lugatul bait bashan min al bishasha ne wa huwa al farahu bil mar'i wal misad ilai shine farin ciki da mutum da sakan mushi huska ana cewa basha bashishtu ya bushu ibushush basha bashashatan wa bashan fa huwa ya bushu wa bushushan wa bashan mafa'ulin shi shine mabushush ana cewa basha wajhu ay tahallala wa asharaka fuska shi tayi haske kuma ha alamu na farin ciki sun bayyana darfata ibn al-abd yake cewa wa anna hatta da salama wa sa'ilu bainana bashashatu hubbin bashirul qalbi dakhila abul utahi yake cewa kun min akhin qad zaktu za bashashatin iza saga fi aynayya guddu bihi halki ma'anar bait ma'anar baiti yake cewa yusuf sheikh malam yana wasiya al muslima ga musulmi bi an yakuna karima ya kasance mai karamci ne ma abucin sakin huska ga duk wanda ya game da shi cikin yan uwa ya kasance mai kyakkyawar ra'ayi ne ga duk wanda ya fuskanto shi yana kyauta da samun alkhairi a wajenka imma ya samu abin da yake nema a wajenka ko kuma ya kasance ya samu sakin huska kada mutum ya kasance mai ɗaure huska ne tab ga wanda ya nuho ka ya kyautata maka zaton ko almajiri ne ko mai bara ne ko mai neman taimako ne ya zo wajenka ya kyautata maka zaton cewa zai samu to ka kaɗar mai mishi huska ka sakan mishi huska yadda zai ji daɗi wa hazal khulq wannan ɗabi'a kana nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam awwal man tasafa bihi annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya siffanta da wannan siffa baiti na gaba ra'ufan bir dara'iki aryahiyan yace ka kasance ra'ufan mai tausayi ne sosai bidara'ik ga talaka mai mugun hali arehiyin kuma mai min nishadi ne mujallila kullu zikatifin kuma mai girmama dukkan wani ma'abucin nisa wa ma'abucin kusanci wa na'ayin da kuma makusanci lugatul bait ad-dara'ik shine jam'u darikin huwa al-faqiru sayyi'ul hal shine talaka mai mugun hali bayan ɗoriyar talaucin ma kuma ya kasance yana da mugun hali to wannan in ya kasance kana kyautata mishi da sakin huska ya nuna dan Allah kake yi ya ce wa durak min asma'il asali durak yana daga cikin sunayen zaki wa huwa galizu shadi shine zaki mai tsanani mai tsanantawa asabul khulqi fi jism wal fi'lu darruka yadruku darakatan khansa'u take cewa kan min dara'ikin hallakin wa arbalatin hallu ladaika fazalat anhumul karabu kumait yana yaban masalamatu bin shake cewa fa gaisun anta liduraki minna bisai bika hinu tunjidu aw taguru har zuwa karshe da yace aryahiyan min al-irtiyahi shine wasi'ul khulq mai yalwataccen hali nashidun fil ma'ruf mai nishadi sakhiyun jawad mai kyauta wa huwa khasla wannan dabi'a ce wadda Allah ke sanya ta cikin dan adam yartahu ila bazilin kamar yadda ana cewa yartahu yana horin ciki ko to aryahiyan daga nan ne aka ciro shi wala af'alul hamida ana cewa rihitu lil ma'ruf araha raihan wartahtu artahu irtiyahan idza miltu ilayhi wa ahabtu in ka karkata ga wani lamari ka kaunace shi wa fi shi'rin nabigatul ja'ad yamdahu ibn zubair yace hakaita lana siddiqu lamma walitana wa usman wal faruq fartaha mu'dim albahatar yake cewa mani kamar husadu illa asalatan ladaika wa fa'alan aryahiyan muhazzaban kulluhum sayyid kaga nan yake cewa aryahiyan gashi ya kawo da lafazin da muka da muka kawo na mai zuhudu har zuwa ƙarshe dai mujallil daga jallala ne yujallilu tajillatan da tajlilan fa huwa mujallil maf'ulun shi mujallal jallala shakhsa ay azzama huwa akbarahu qala la budda an tujallila daula al ulama misali ibn rumi yake cewa fa bil mali innal mala rubbu tujilluhu tadawwala biha mardudatun kama tumazzaka zikatifin wani ayin yi kusar bihi zikatifin huna sahibu karaba ma'abucin kusanci ka faɗa ka ai tahi kusanci da kai ka faɗa shi yasa ma'abucin kusanci sai wannan da shi yayi kwatamta shi da zikatif zina ai kuma shine manisanci abinda mala yake nihi ma'anar bait ka kasance rahiman bin nasu mai tausayi ne ga mutane hatta da talaka wanda yake mai mugun hali wanda ya munana maka malamai suna cewa yana daga cikin alamar ikhlasi da nuna cewa dan Allah kake ka kyautata ma wanda baka kaunar baka tunanin samun alheri daga wajen shi ka tabbatar da cewa yadda wani yake da mugun hali ko na kyautata mishi ba wani alherin da zai biyo ba mai yiwa ma ya koma hulaye ta zagi to wannan kuma ka kyautata mishi shike nuna ikhlasi ba ka yi alheri ba ga wanda ka san cewa wataran zai maka ba shi bane ikhlasi wa kun aidan mu'azzama yace kuma ka kasance mai girmama duk wanda ke tare da kai na manisanta da makusanta balle ma wanda suke cikin manya ne ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani tsoho ya zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa abda alqauma anhu an yusi'u lahu mutane suka yi dan jinkirin su yalwata mishi guri ya shiga sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man lam yarham sagirana wa yuqir kabirana ba mu ba shi wanda bai tosaya ma na kasan mu kuma bai bai girmama manya sahihi ne da hadisi ne wanda yake ingantacce ya zo cikin hadisi kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya abu do da yake cewa inna min ijlalillahi ikramu zishabatil muslim na daga cikin girmama Allah girmama abucin hurhura kuma musulmi tsoho ne girmama tsoho alama ce ta musulunci girmama tsoho alama ce ta cewa mutum girmama Allah kai da makarancin alkur'ani wanda ba mai wuce gona da iriyo ba mai wauta ba da kuma shugaban da yake adali baiti na gaba malam yake cewa rahimahullahu ta'ala wasulan gairar mutashimin zakiyan jamila sa'in fi ijaz wa ain yace wasulan ka kasance mai sadar da zumunta gairar mutashin ba mai nisanta ba yan uwa ba zakiyan kuma tsarkake jamila sa'ai mai kyakkyawan aiki fi ijaz wa ain wajen zartar da alƙawali in kai ya zamana kana cikawa lugatul bait muhtashim shine daga tahashama tahashamu tahashuman fa huwa mutahashim mafa'ulin shine mutahasham da tahashama shay'u ay tawaqahu wa tajannabahu wa minhu an ce tahashama shay shine ya nisance shi ya kiyaye shi ana cewa fulanin ya tahashamul maharim yana kiyaye haram ya tahashamul aqil min irtikabul ma'asi ma'ana yastanibuha yana kiyaye su ihi tashama iza gadiba aidan bawar di yake cewa mu'addabuna bi adabil muluki fala talqa bihim ghayra alil qadr muhtashim ana cewa ihi tashama ay istaha ya wasalka fi hayatihi ya ji kumya ya shiga cikin hanya ta kumya abu tamam yake cewa kuntu ad'uka abdullahi qabla fagad asbahata ad'uka zaidan ghayra muhtashim ibn rumi yake cewa amkhatuka nusaha ghayra muhtashimin hal ma khidun nasahu man hitashama man hitashama wanda yan nisanta wa'ai alwa'ayu shine alwa'adu allazi yusaquhu almar'u ala nafsihi wanda mutum yake azama kanshi ya zo cikin hadisin Umar Allah ya rada shi yake cewa man wa'a limr'in bi wa'ayin falyafi bihi duk wanda yi ma mutum alkawali to ya cika shi ma'anar bait ga maganar Muhammad ibn Bashir al-Khariji da auto gar akhlaftan al-wa'i da watan Yazid falam yudallil hunaka du'a'un ibn Rumi yake cewa wala antal haqiqu Allah yura min Allah yura minka idza ma wa'aita wa'ayan nadam ma'anar bait ai kun kasirar wusuli lirrahimi ka kasance mai yawan sadar da zumunci ba mai nisattan yan uwa ba mai yawan hushi kuma haka zai kasance ka kasance mai tsartaccen zuciya ko mai kyakkyawan muhawala wajen cika alkawali kada ka kasance wanda ke alkawali bai cikawa a zuciya shi ma bai da niyyar cikawa ba ya da niyya ko daya Allah madaukin sarki yake faɗa wajen sadar da zumunci yake cewa lazina yasluna ma amara Allahu bihi an yusal su ne wanda suke sadar da abin da Allah ya yi umarni a sadar na zumunci wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga Aisha arrahim mu'allaqatun bil arshi zumunta tana rataye da al'arshi tana cewa Allah ka sadar da wanda ya sadar da ni ka yanke alkhairin ka ga duk mai yanke ni kuma Allah karba mata addu'a ta zai azza wa jalla yake cewa cikin alwa'ad wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula yake ce ma annabin shi annabi Isma'il yake cewa innahu kana sadiqal wa'ad wa kana rasulan nabiyya mai cikakka alkawali ne ka kowane annabi ana zano ayyukan shi na alkhairi aka ce mai cika alkawali ne alkawali in an ɗauke shi cikawa ake na baki ko na magana ko na kuɗi ko na menene wa gairu zalika da ma wannan wani cikin nasoshi masu yawa kuma sanannu na baiti na gaba yace ba'idan an sabila sharri samha naqiyal kafa an aibin wa sa'ib yace ba'idan ka nisanta an sabila sharri gami da hanya ta sharri samhan kana mai rangwame taqi naqiyal kafi kana mai tsabtaccen tahi an aibin ga wani aibu wasu ayin da banna lugatul bait luga ta baiti samahan mina samaha ne daga samaha ana ce samaha ya samahu samahan wa samahatan wa samahan wa samahatan fa huwa samihu maf'ulun shi masmuhul lahu ana cewa samaha shehu ailana wa sahula wanka da ba da istis'a bayan ya kiya kuma sai ya sassabto ya yi rangwami wajada wa a'adha an karmin wa saha sai wanda ya kiya da aka lallabe shi ya amince shi ake ce ma samaha ba an ce samaha ba bayan bai kiya ba a cikin sahih sahih al-bukhari kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu rajulan samahan iza ba'a wa iza tara wa iza tada imru'ul qais yake cewa samahata samahata za wa birra za wa wafa za wa na'ila za za sahan wa za sakir mihyarud dilim yake cewa unaqushukum qawlan wa sirri samihun wa sharri wa in khafa lisanu amin bawar da yake cewa lauka ne ismahu li dahari bi audatiha labi'tu fiha lazizan nawm bi sahari sa'ayu shine al-fasad as-sa'ayu shine al-fasad jami'an al-ifsad kulluhu dukkan wani nau'i na banna shine al-jirahatu wal qatl makamantan shi nau'ika na banna ana cewa wasa'iya ya sa'a wa sa'a ya sa'a wa athaituhu ana asalin shi daga kharmu khurujil kharmun kharmu khuruzil adimi tsaga wata wannan dumki na fata idan ya kasance wata fata tana da larabci yana da yalwa komai yana da abin da ake gaya mushi fata ce an dumke ta kuma wani zo tsaga wannan dumkin shi ake ce ma sa'a to sai zamana ana amfani da ita akan duk wata banna wa afaitul qauma isa'an ay jarahatu fihim nayi musu rauni wa huwa sa'i yake cewa ya laka min aisin wa min isa'in yu'aqibu bil qatl wa bisibai wa yusabi bil aifi al fasad wal isa' al jirahat was sa'yu aidan al kharm wal fataqu tsaga da wani rami jarir yake cewa huwa al wafidul mu'min war ratiqu sa'i idan na'alu yawman idan na'alu yawman bil ashirati zallati faraz da yake cewa ala anna fina min baqaya kuhulana usatu sa'in wal mufdimati sawadi'u ma'anar baiti kun aidan bai idan an sharri jami'ahu ka kasance ka nisanci dukkan wani sharri wa kun za sama hatin fi kulli umurka kama sabaka ka zama mai rangwame cikin dukkan lamuranka kamar yadda ya gabata rahimallahu rajulan samhan yace wa haza du'a minan nabi wannan addu'a ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda ya kasance halin shi ne haka babu shakka ku addu'ar annabi tasiri take ga duk wanda ya ma ita magabata suna neman duk wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yamma addu'a cewa Allah ji kan mai kaza ko Allah kaza ga mai kaza su iya kokarin su su aikata abin nan su siffanti da wannan abin dan saboda addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta shiga mutum duniya da lahira zai kasance rayuwar shi mai albarka ce yace wa kun aidan naqiyal kafi an kullu abin ka zamana mai tsabtaccen hannu daga dukkan wani aibu da fasadi yace babu shakka wannan yana daga cikin bara'atul iftitam na sheikh a ilimin balaga akwai abin da ake cewa bara'atul iftitam a cikin farkon magana da zaka buɗa a ga muƙaddima kyakkyawa muƙaddima wadda take kyakkyawa wanda ake ce ma husnul ibtila kyakkyawan mabudi to haka nan wajen rihewa a samu kyakkyawan maruha kamar yadda alqur'ani ya siffanti da wannan kaga can farko alqur'ani an yi ta'awizi an yi a'uzu an yi bismillah aka yi aka yi fatiha to kuma a ƙarshe menene hikimar da ta sa aka rihe da falake da nasi duk da suna da sababin su ana iya daukan su a kai su wani guri in karanta ce ga su al'asari ba su kai ta da a kawo ta karshe amma hikimar da Allah ta sa yayi wannan mun san cewa sun kumshi gami da sharrin mutane neman tsari daga sharrin mutane da neman tsari daga hasada to babu mafi babban ni'ima kamar alkur'ani da yamma mutane babu wata ni'imar da ta kai shi to kuma akwai masu hasada masu yi mana hasada mu musulmai gami da samun alkur'ani amai hasurun na salama ko suna ma bari tabbas yahudawa suna ma musulmi hasada ga abin da Allah ya ba su to sai Allah ya rihe da da a'uz da neman tsari daga sharrin hasada da neman tsari daga sharrin abin nan daga sharrin mutane da aljan dan saboda ya kasance can farko kayi a'uzu da zaka buda kuma ka rihe da ita budewa da a'uzu rihewa da a'uzu kyakkyawan al-iftitam al-imam wannan yayi dogon bayani shankidi da al-imam mai abin nan ibn al-juzai al-garnadi ya yi kyakkyawan bayani akan abin da yasa Allah ya rihe da falakir nas dalilan suna da yawa ma banda wannan kadai to haka ne kasance duk wani marubuci mai littafi to ya samu kyakkyawan husnul bara'atul ibtila da kuma husnul iftitam kyakkyawan cikewa kada ya zama kana cikin zance kawai sai an ji fat ka bar shi ka ataliyarka ko da cikin hira ce ta yau da gobe ya kasance kana hira a samu ishara da ganewa cewa wannan hira ta kawo ta zo ƙarshe tsaida ta zaka yi haka kada ya zama kana cikin zance kawai kamar kan an ɗauke wuta za a ji shiru ka ƙyale a ce mina ne ka ce hira ta ƙare to haka nan zai kasance littafi ya zama ko a abiyat ne a abiyat kin malam wannan ne aka samu yana maka ishara cewa magana mu ta zo ƙarshe dan kaga baitukan nan guda biyar a zuhudu ya kira shi wal wasiya to baitukan nan guda biyar yana ya cike maka su da wasiya da galgadi da wa'azi dan za a rabu shine husnul ikhtitam daga malam wahiya wasaya qayyima wannan wasiya ce kyakkyawa wanda ya cike ya rihe littafin shi da ita rahimahullahu ta'ala wa ja'ala jannatul firdaus al'ala ma'awana jami'an yace talaqa mawa'izi bi qabuli sirqin tafuz bil unsi inda hulul la'ayn yace talaqa mawa'izi ka amshu azuzzuka na bi qabuli sirqin da amsa ta gaskiya tafuz bil unsi zaka samu rabo da ɗebe kewa inda da hululu wa'ayin lokacin da tsanani ya sabko maka in ka rike su zaka samu ɗebe kewa wajen tsanani lugatul bait al unsi daga anisa ne ya anisu unsan fa huwa anisun mafa'ulin shi shine ma'anusin ilai anasa ila fulan ai sakana ilaihi wa zahaba bihi wa hashatuhu ya hudde maka dai wannan kewa in ka saba da shi wani ya ɗebe ma wani kewa lisanu dinul khatib yake cewa jama'atu biha al ahwa bi haftiraqiha fa asbaha fiha ad ya anasu bi diddi muhammad ibn hazim al bahili yake cewa bi haisu la ya anasu musta'anisan wa haisu la ya farahu mahzunu hululun ai shine nuzul halla bil makani yahullu hululan wa mahallan wa halla ya ce wa halalan bi fakki tadaifa ko a yi tadaifi ko a warware shi ko a bar shi duka shine sabka warware tadaifin shine kadan a cikin lugha Allah madaukin sarki cewa anta hillun bi hazal balad ai sakinun muqimin fi ahadi tawila cikin wasu daga cikin fassarori wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ke cewa man ya halil alai kaga can gurin Allah ya kawo shi da wannan a game tadaifikin Allah bai hudda shi ba ilimin sarf sai ya bar shi ya ce wa anta hillun anta hillun tada'ifin yana nan a nan kuma cikin suratu da ce wa man ya halil alaihi gadabi ya ce ba wa man halla alaihi gadabi wa man ya halil ho fakir tada'if nan an warware tada'ifin cikin wannan aya mai muktasar a cikin muqaddima yake cewa wa hal hululul insani fi ramsihi da halin sabkar dan adam a cikin kabarin shi kaga hal hulul hulul Qais ibn al-Khatib yake cewa diyarun diyarul lati kanat wa nahanu ala minan tahillu bina laula najatur raka'ibi azuwa karshe la'ai shine a shidda wa mashakka tsanani da wahala wai qalu ana cewa katabat tilmizu wajibahu ba'da la'ain dalibi ya rubuta wajibin shi ba'da la'ain ba'da shidda ma'ana wa qama bi amalihi ba'da la'ain ba'da shidda wa mashakka wa la'ain arabtuhu ai bayan wahala na sanwani ma'ar yake cewa walhulku gairar alhulki kam anifan la'ayi min saidin dariyatan bi anifin akhanasa cikin mukhtarat na ibnu shajar yake cewa hadu an summa la'ayun mastaqallu liwajhatuhum wa qad tala aldahau ma'ana albayt ma'ana baiti yake ne khuz hazihi almawa'iz karki wannan wa'azuzzuka allazi qadamtu halaka wanda na gabatar maka cikin wanda littafi mai kima da karba ta gaskiya kuma da niyya ta gaske kada kai ta sahulanci wajen riko da wannan wa'azuzzuka zaka zaka samu al'uns ɗeba kewa nan me ya sama ɗan adam al'unus al'insan an ciro shi ne ma daga wannan daga al'unus ɗin wannan ɗeba kewa inna ma su miya insan insanan li ina su ba da ba saboda ɓangaren su yana ɗebe ma ɓangare kewa nasu kuma jami'insu wa adamul wahasha fi duniya zaka samu rishin kewa a cikin duniya wajen lokacin da duk wani tsanani ya zo ka ko kuma lokacin da ka shiga kabarinka ko kuma dukkan sun gabaki ɗaya malam yake ne وهنا انتهى شرح هذا الكتاب المبارك النافع المملوء بالفوائز والوسائل القيمة anan sharhin wannan littafi ya tsaya mai albarka wanda ke cike da wa'azuzzuka da wasiyoyi masu kima kuma da rasidul lugawi da jari na luga wanda zai amfanar da dalibi na gaske babu shakku nas'alullaha an yanfa'ana bihi jami'an wa yaj'alu khalisan liwajhil karim al-khatima alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimmu salihat wa salatu wa salamu ala abdul ala nabiyina muhammad ibn abdullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tamma hadha sharh al-mukhtasar li kitab az-zuhd wal wasiya wannan sharhi na littafi albarka ya cika wanda muka samu shi suna wanda yake az-zuhd wal wasiya al-mansub ila ali ibn al-husayn ake nasaba shi zuwa ga ali ibn al-husayn wa aqulu kama qala al-khalil ibn ishaq al-jundi zan faɗi kamar yadda Khalil ibn Ishaq al-Jundi ya faɗa cikin muqaddima ta mukhtasar yace wallahi as'alu an yanfa bihi man katabahu aw qara'ahu aw hasalahu aw sa'a fi shay'in minhu wallahu yasimuna min zalal Allah ya kiyaye mu game da kuskure wa yuwaffiquna fil qawli wal amali mana muwafaqa cikin hada da aiki yace summa ataziru li zawil albab sannan ina kai hamzarina ga ma'abuta hankali malamai na kirki min taqsirul waqi fi hadha kitab dan takasiri da za a samu cikin wannan littafi wannan khalil yana hada da wuya a samu takasiri Allah mushi rahama janibin luga da janibin abin da ya zuba na ilimi aikin dan adam kamar yadda zai hada yana tare da nakasu mu muka yi cancanta mu hadu haka yace wa as'alu bi lisani tadarru wal khushu ina roko da harshe na kaskantar da kai da tsoron Allah wa khidabu tazallul wal khudu da magana ta kaskantar da kai da mai da ba kowa bane an yanzu rabi an rida wa sawabi kalle shi da ido na yarda da daidai fama kana min naqasin kammalu abin da ya kasance na naqasi ne ku kammala shi wa min khata'in aslahu na kuskure a gyara shi fa qalla ma yakhlusu musannafu min al-hafawati da wuya ne marubuci yake kubuta daga tuntube aw yanzu mu'allifun min al-atharati daga kuskure ko ko mai wallafa ya kubuta daga tuntube da zai yi yace wa ma haza illa li annahu amalun bashari ba komai yasa nan ba saboda aiki ne na dan adam wala shakka annahu ya atarihin naqasu wal khalal babu shakku da naqasu da tangarda tana bujuro mushi wa hasbi annani hawaltu ya wadatar mun dai ni nayi bakin muhawalata da yi muktasar haka yake wada Allah mushi rahama da jin kai kana faragu min hadha sharhi masail isnain wannan kuma nake bayanin shi karshen wannan sharhin littafin nan na kare shi ranar litinin 15 da watan zulhijja shekara ta 444 hijiriya wanda ya dace da uku da watan bakwai shekara ta 2023 miladiya wa kad kana muddatu idadi sab'atan wa 20 yawman kwanukan da nayi wajen hada wannan sharhi kwana 27 ne as'alullahu ta'ala an yafa abi dullabal ilm wa yaj'aluhu fi mizani hasanati wa kun sadaqatan jariyatan li fil hayati wa ba'da lamat amin to yan uwa wannan dai kamar yadda muka sani mun san dalilin da yasa muka komo gare shi tun can farko da mun ɗauko su mukama da ta alhariri da ta bari zaman ba da koyi ba saboda duk lokacin da ya kasance wanda ke ba karatu ba san mustawakin su ba yana da wahalar tahiya to da muka ga yayi isu ba kusan aiki ne ake fa'ida ba da yawa bace na ga ya dace mu komo baya mu ɗauko abin tun daga ƙasa saboda duk lokacin da aka ce yana da cikin babban matsalar da ake samu akan ilimin muka na addini da muke karanta a musamman a yanzu can da malaman zaurin ka tafi babu yadda za a yi kyale ka sa wani littafin da baka yi na kasan shi ba har abada bai yi ba sai dai in baka yi ka tahiyarka in kana yi kawai ka tsaya ka bi tsarin da aka sa na littattafai sai ka yi kaza ka yi kaza ka yi kawaidi ahadari ishmawi ziya risala askari muktasar ba wanda zai yarda ka zo ka tsallake kuma in haka bi wannan tsarin la shakka zaka samu kanka ne fa'ida kace ake ma amma da ya zamana kai gaugawa kake yi gani kake ka bata mana lokaci in ka bi shi zai kasance alkhairin kanka zai koma to haka nan littattafan na loga su ma suna da tsarin su daga kaza sai kaza sai kaza sai kaza sai zamana su su mukama da su sharawul jahiliya su wannan sama ne na karshe a karatu zaure dai da muke nan to matukar ya zamana ba a biyo shi a bisa tsarin shi ba idan har mutum ya bi su na fiqhu ka bi su bisa tsarin su na mustalahul hadis haka na hadisi haka na wannan luga haka in ka bi su to zai kasance shi zai baka gane ma ilimi tun littafin duniya ka ɗauka zaka gane ina aka ba gaba duk wani mustalah aka kawo ka san me yake ne ka san ina aka ba gaba to matukar in ya zamana kai zaka sama kanka tsari ka bi shi ba tare da nizamin da aka yi ba sai ya zamana mutum ba zai samu abin da yake fahimta kuma kowane fannin kowane tsarin kowane ilimin da fiƙihun ne da littattafan lugan ne da na ƙur'ani ne duka an sa tsarin da ake tahiya a kai kamar yadda mai ta'alimi yake cewa kullu man akhda a tariqa dalla wa man dalla fa na yanalu maqsuda qalla aw jalla duk wanda ya kuskure ma hanyar da malamai suka aza wajen neman ilimi to bacewa zai wahala zai tai kamar yadda yace naga dalilin wallafa ta'alimi yace naga diyawa masu cikin neman ɗaliban ilimi a zamaninmu suna ta wahala suna ta ƙoƙari akan shi amma ba su samun abin neman su saboda sun kuskure mu hanyar shi to matukar abin da malamai suka dora ka bi shi to insha Allah zaka samu abin da kake nema daidai gwargwadonka ilimi kamar teku ne kowa yana kokari ne dan samu abin da Allah ya bashi to kokarin da za a yi ilimi na luga na littattafan wannan su irin wake da makamantansu wajibi ne har da ce su wanda ya kasance nasar ne shi kuma wajibi ne muraja'a shi haka gano ka rike abin a kwakwalwarka su tilas ne tunda ba hukunci ba dama ake ɗauka wani hukunce hukunce za a ɗauka a cikin wasu waƙe-waƙen wasu waƙe-waƙen na su shu'ara'ul jahiliya ba tsace ma siffanta doki ne da siffanta kaza me ya sha maka kai da su to wannan abin da ake so matukar baka rike su ba asara ce kawai zai kai wahala ce kalmar ka rike ta ka rike me ake nihi da ka rike ta sarin inta da asalinta shi zai baka arrasidul lugha wike jari na lugha a cikin ilimin lugha kada ana maganar lugha mutum yayi ta tunanin cewa yayi ta tunanin cewa ai lugha kawai irin wannan ta titi da ake zance a ba ita ake nihi ba kullum ake zancen cewa ilimin lugha mutum ya dora shi akan cewa ilimi na karatu da sanin wasu bambance-bambance na luga wasu abubuwa wanda suka kasance na luga ne tabbatattu ba na titi ba na in na titi ne ake nan laraba duka ya ce musu lugawiyun ne duk malaman luga ne to amma ba shi ake nihi ba luga ta ilimi luga ta karatu wadda in zaka yi muhadaba da su kana zance da su wani abin su kansu ma ba za su san shi ba kaga duk da yaran su ne to da ke ilimin na yaran nasu haɗi gare shi to sai zamana wanda ya karatu yana zance da su wani abai sun nemi sharhi ma sai sun nemi cewa me ake nihi ko cikin satin nan mun samu wani da wani yana mishi magana sai da ya nemi sharhi me ake nihi me ake nihi da kaza kaga yaran shi ne kuma to irin wannan alfawarikin da wannan da qa'iqin na luga da karatu ake sanin su ba da larabci ba na titi yaka zamana libi in haka ne duk yan libi sai su zama lugawiyun sai su zamana suna iya tafsiri da wanda suka zamana saudiya da masar to amma da yake karatu daban kuma larabcin na titi daban in muna maganar luga sai kasance muna nufin luga ta karatu ta ilimi wadda ake nema to matukar wannan yake mutum yake so dole sai ya bi shi bisa tsarin da aka faɗa wannan dai kun ga lokacin da muka fara shi da zan mu fara shi mun ɗauki tsarin harda ko mun ɗauki tsari na harda cewa duk baiti biyar muka ɗauka kan sati ya zo a ɗauke shi a bada harda to saboda lokutan ba su zuwa lokutan a matsa suke a sati so ɗaya ne kuma aka tau littafi uku ne muke sai ya zama na babu lokaci to yanzu a nan gurin tambayar da nake yi wa ya ci gaba a bisa tsarin da muka ɗauka na har da ce baiti biyar da inda muka yi in akwai mutu yana shirye ba da wasa ba yana shirye ya ba da harda ya ɗaga hannun shi zai samu takadu na littafi to mutum ɗaya kenan to alhamdulillah wannan haka nan ake so haka nan ake so to wannan har abada mutum wallahi shi zai kasance ya mallaki luga ta yadda duk wata rana zaka ga duk wani abin da za a buɗa to zaka yana fahimta shi yana fahimta shi bai da matsala saiwa kuma yanzu dai baitukan duka tabbas har da ta kirki ga baki daya shi ga shi ba tsoro ya daga hannun shi saiwa kuma ka kai baiti nawa sun yi ƙasa kwarai mu da baiti nawa ne da littafin gare shi to kaga ai abin da yawa ne abin da yawa ne su kuma gaskiya yan uwa matukar matukar wannan littattafan da su da mustalawul hadis kanana da muke karantawa musamman na waƙi matukar mutum ba har da ce su ba zai asara ce wahala ce za a yi ta yi in ka har da ce in ko sun kubuce maka tunda ba irin na qur'ani bane wata ran an ka huta sha'anin su mance su kai balle ma ga su da yawa jingim amma wanda ya hardace ba ɗaya bane wanda bai hardace ba wanda ya hardace shi yau aka ko yana barci aka buɗa yadda zai karanta baitukan kasancewa ya san su ya hardace su yadda zai tada bakin sa ma ba ɗaya bane da wanda zai kasance kawai karanta su yayi kamar wa'azi aka saurara to su wa'annan asalin su al'ulum da suka kasance ulumul ala ne in dai ba yadda muka ɗora tsarin su ba za a je wallahi wahala ce miki wahala ce wanda zan ce fa'ida ta kaɗanci ba a cewa ba fa'ida shi gwada wannan ma da kowa azuzzuka amma yanzu in ka ɗauki wa'azin sun amfanar amma yanzu muka sa su wata alburda su kaza luga ake bukata asali ma akwai su mukhalafat aqdiyya to amma luga ake bukata to in ya zamana ba a rike ba me aka yi kenan ku duba ku ga sharhin wannan yadda alhamdulillah aka kawo wannan a shawahida a cikin shi kowace luga kowane abu aka yi kokarin kawo tahalilin shi da sharhin shi kuma don saboda kamawa ko shi kaɗai sharhin matukar mutum da a ce yana bibiye shi in aka ɗauki karatu karatu wa 'yan uwa wal ilmi biddar su kama wartafa ilimi sai da darasi da muraja ake tsayuwa ya zamana da gindin shi matukar in mutum ya zo ya ɗauka ne ya je ya ajiye wallahi wahala ce zai ta yi in dai bai ɗauka ya muraja a kame mai ta so ɗai so biyu so uku so hudu to wannan wahala ce mutum zai riƙa yi dole mutum sai ya yi ta tikirari eh bin sharhin to shi ma wannan alkhairi ne saboda ko da a sharhukan akwai wannan da dama shawahid da muke kawowa da dama to amma har da in muka nura fa yana da kwarai kaɗan ne a sati ho bai kai ba ka ɗau baiti ɗaya ɗaya in baiti ɗaya ɗaya zaka ɗauka ho a sati ayu ɗaya ne muke biyar ne kawai muke ɗauka ko in ba daga baya ba ka tari da wasu ranaku muke ɗaukan baiti biyu to matukar yanzu dai kawai a takaice kan mai dogon turanci su wa'annan tsaida su zan yi da su da mustalawal hadis ba tsaida ta gaba ɗaya ba in zan mi kawai nizami zan musa kamar yadda ga Nigeria suna yi tsari zan musa mu sanya sunaye mai bukata ya zo a yi da shi in han mutum ya yi ga tsarin da aka sa har dace kawai wanda zai yi da gaske shi zai shiga kenan yanzu wannan bayan shi zan musa alburda amma a tsari na daura zan ba irin na karatunmu kullum ba in muka bada masalan in muka samu wani zama muka in baiti 20 muka yi ko baiti kaza ko rabinta muka yi to a darasi na gaba zama na gaba in wata na gaba ne ko wani lokaci na gaba dai kan mu kai gare ta wanda suka sa kansu wannan nizamin suka sa kansu tsarin wannan su zo mana da harda su zo da harda kuma kahin mu yi wacce zan mu samu lokacin da zan mu zamana mu ba da harda mu yi tsarin da za a yi amsa harda harda ta hakika matukar in ba hatan da in haka aka yi kawai aka bari ana ta ma mutum bayani yadda malamai suka dora da yadda aka yi ba a ɗauka ba a ɗauka kawai mutum ta zo ta wuce ne to wannan kawai zama na mana ta aikin banza ga shi wasu maganganu wasu littattafan yanzu muka shiga alburda kalmomin ne muke su to in ya zama na ba a har da ce su kusan wahala ce aiki balle musamman gaskiya har da su duka nawa ce matukar mutum wanda ya kasance galibi hafizan qur'ani ne mahardacin qur'ani in yace bai har da ce wannan ba kawai za a ya kiya ne ba zancen bai da dama bane ko bai da kaza kawai ce na kiya ita ce amsa to kenan yanzu tsarin da zan mi madadin kuma su madadin shi abin da zan musa shine wannan diya'u tawi zan musa madadin shi wannan shi wannan zamu maida shi an mun samu masu bukata sun yi magana mu hada su ko mutum biyar ne ko mutum biyar ne inda sun tahi akan tsarin da zan musa na harda kawai harda mutum zai bada kuma shi ma ba anan ba zan ce mai bukata mu rubuta suna don mujamala za a kowa kumya zai misali malam naziri ya ga makwabcin shi ya rubuta ya ga to da kumya in ce warkar ta wuce bar ni ma in rubuta to ba haka nan zan mu ba wanda ya san yana shirye zai yi in ya tashi mun magana a waza bai aika mun sunan shi mu rubuta musajjala lokacin da muka dama muka samu lokaci mu zo mu fara ta mu yi baiti kaza sai mu ce aje a hardato su kan lokaci kaza da haka nan abun zai amfane mu ni ma ya zama ba wahalar banza bace ake amma in haka ne wahalar zai kasance tana ta iya haba an mansura shi ma diya uttawir zan musa tsari shi ma diya uttawir zan musa rana to insha Allah zan musa shi amma wanda ya san yana zan musa doka wanda ya san yana da littafin wangan sharadi na farko wanda ya san yana da littafin saboda littafin mun ce ana saida shi in mutum bai samu saye ba bai da dama ga har dabarar da ko safaha ko safaha ɗari ka ɗauka ko safaha hamsin ka ce malam muhammad ya huddo maka zai huddo maka wanda zaka ci gaba da muka har zuwa allah ya sare maka shi to shi ma tsari zan mu ɗauka sharaɗin shi ya kasance mutum yana da littafi kuma daidai abin da muka ɗauka tabbas mutum kahin mu zo tsakanin shi da allah ya ɗau alƙawalin zai yi muraja a shi so uku zai bita shi ya bibiye shi bibiya ta kwanciyar hankali a nitse maimaita ko hamma inda ya ga bai gane bai yi tambaya ya alama an zo yi tambaya sai wanda ya san ya bi wannan sharaɗin shi ma ya muna magana kenan yanzu wanda ya san ya an ci gaba da shi da darasuka nan na loga ya muna magana wanda ya san ya bi wannan sharaɗin na shi da ya utawil ya muna magana kuma in mun sa mutum cikin nizamin mun sa shi tsarin shi zan mi lissafi da shi in yayi giyabi uku mun hudda shi daga tsarin matukar giyabi uku kawai mun hudda shi daga tsarin dole sai da doka in babu doka kara zuba ne wahalar banza zan mi tai ilimi ne na ɗaliban ilimi ba na awamun nasu ba in na awamun nasu ne bai da matsala su har da ce ka su har da ce su saurara dai ake so su ji wa'azin ya musu amfani su yi aiki da shi a rayuwarsu to amma na ɗaliban ilimin ya zama ba a yin shi bisa dokar da malamai suka ɗora wahala ce za a yi ta yi mu samu biyu wanda su tsaya su bi tsarin da aka aza wallahi yahi mutum biyu wanda su bi tsarin da aka mesa saboda za su amfana da shi kuma gobe su ma su yaɗa ma wasu su karantar da wasu karantarwa ta kirki yanzu ba kai muraja a bari ta tawallugan nan wani gobe ya zo ya ce koya mini koya mini ka koya mishi to duk lafiya ko da kai yi shi ba za ka iya koya ma wani ba to ina fa'idar take kuma kayi mai wahala ita ce zawwa mai wahala ni a gani na ita ce zawwa kayi tahowa mai wahala ka saurara gaban malami kuma mutaba da zai ka rike ya amfani ka ta gagara
haɗa kamar mutum biyu haka ko mutum uku ba ko da suke kusa da ko a gida ko a nan sun ko suke da lokacin haɗuwa dai ba sai a nan ba yanzu sai su ringa harda tsakanin su wannan yi ba wannan wannan yi ba wannan ai wannan tsarin nake nihi saboda in nace haɗuwa ne zan yi wata ran zai kasance a yi ta ayyuka suna ta gittawa babu dama babu dama har shi ma ya rushe tsarin tsarin ba da har da ya rushe irin na irin na zuhudu din amma ana cikin rani za a ringa rubuta sai a ce mun baiti daga baiti rakam na kaza zuwa na kaza ko kuma ya kasance cikin masalan in mun samu kamar mutum goma ne suke bukatar tsarin sai mu ayyana mutum biyar zai mu ce rana kaza su tarda wajen wani su ba shi harda harda tabbata shi kuma sai ba da labarin kuskuren kowa cikin harda ga yadda aka yi ga yadda aka yi tuni kaza aka mishi tuni kaza aka ma wani cikin baiti ishirin kin wannan kenan haka nan na biyu haka na uku haka na hudu su kuma su ma wasu biyar a sa wata rana su ma ko wani ko shi wannan ya amsa musu hardak saboda in nace za a amshi hardak rushiya za ta ba inda za ta tafi kenan sai mu zan musa tsari da wannan dan bayani ne kaɗan wanda tsarin insha Allah cikakken shi mun je ga littafin gaba ɗaya muna roƙon Allah wannan littafi azzadu wal matiya Allah madaukin sarki ya sanya mana albarka cikin shi kuma ya ba mu ladan shi ya sa ya kasance sarka jariya a gare mu fil hayato ba da mamat babban abin murna alhamdulillah wallahi wani dan uwa da zai sayo mana tafsirai na Sheikh Mahmud Gummi da wani tafsirin Fatahul Basir da maktaba ta su sai ke ce mana wallahi ya tarda tili tili na wannan littafin suna wannan dabba shi saboda na ba su damar buga shi ya ce mana sosai suna buga shi sosai suna amfanuwa da shi to wanda wannan shine babban abin da muke bukata muke guri kuma Allah ya arzuta mu da ikhlasi